بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم المقامة الثالثة عشرة مقامة تقوم شاؤك البغدادية أنا سنن ترى مقامة بغداد بغداد شيني ببندر من تارير أينهم أراد روى الحارث بن همام حارث بن همام يايو رواية قال ياتي ندوت na kafa majalisa bizawashi zaura'i a cikin wasu sasanni na garin zaura'u shi zaura'u sunan wani korama ne a cikin bagadaza ma'amashi ya hatin tare da wasu dattijai mina shu'ara'i na mawaƙa wasu dattijan mawaƙa masana daga cikin mawaƙa wanda shike laya alaƙu lahum mubarin mubarin mai gittawa la ya alaƙu ba zai ratayu ba bi hubarin da ƙura lahum tasu duk wanda ya gitta ba zai samu wata ƙura ba za su samu wata ƙura ba sannan mumarin mai garzama wala jiri ba zai gudana ba ma'ahum tare da su shine malin a cikin hoji su ba su zama da mai garzama fa afadna sai mun ka bungula fi hadisin a cikin wata hira sai mun ka kutsa cikin wata hira wadda wannan hira da'inta ya fudahu suna kunyatar da al-azhar furanni wato daɗinta ya zarta na kallon adama wadda adda fulawoyi da furanni ila an na safnan nahara har sai da mun karaba yi mun haka ya rage falamma gada darrul afkari lokacin da darru lu'lu'un al afkari tunani gada ya faɗi an yi hira an yi hira har an gani har an fara rasa tunani wasa batin nufusu rayuka sun ka karkata ilal aukari zuwa ga shekuna zuwa ga kisan da kowa yana son ya gije wato yana son ya koma gida ne asalin wakaru gidan tsuntsu na ɗakin tsuntsu amma ya ibara da shi daga kowa yana son ya gidan an gaji da hira lamahna sai mun ka tsinkayi a dutsen wata tsohuwa tuqbinu wannan tsohuwa ta huskanto min al-bu'di daga nesa wata kadiru tana gudu ihdara irin gudun al-jurdi in garma dutsi ne da jerin gashi tana suka irin suka wato yangar mato waka distaklat alhali haƙiƙa wannan tsohuwa ta biyo da su biyatan wasu yara waɗannan yara an hafa su an mahirama min almagazili daga mazari sun sharanewa daga mazari magasalawo na ainihin mazari bangana nazari wa abu kuma yaran nan su an mahi rauni min aljawazil daga ƴan talutsa kaga iya kan rauni ko dan talutsa ko fa ma kazzaba ba sai jinkiri ba idar asna lokacin da ta gane mu al arasna sai ta kitta mana kawai hatta idza ma hadaratna har sai da ta halarto wajen mu qalat sai ta ce hayyallahu al ma'arifa Allah shirayar da waɗannan huskoki wa illam yakunna ma'arifa ko da ko ba su kasance sanannu ba duk da ba a san fuskokin ba amma dai Allah ya gaishe su i'lamu ku sani ya ma'ala ya kuma kuma al'amili mai buri wasu mala agajin al'aramiri waton gwabraye anni haƙiƙani min sarawati da ƙaba'i ina cikin shugabannin ƙabiloli wasariyati ina cikin zababbin al'aqa'il zababbi ko cikin zababbin to zababba nake lam yazal ahli iyalaina ba su gushe ba wa ba'ali da mijina ya hulluna suna sauka ga asadara wato mafi daukaka wuri cikin majalisa inda shugaba ka zama ma'ana shugabanni na wa yasiruna in za a tafiya wajen yaki kuma suna tafiya a cikin alƙalba alƙalba shine zuciyar yaki kenan kasan shi yanayin yaƙi suna da kashi biyar yaƙi don shi aka ce mai alhamis yaƙi mai kashi biyar akwai saƙat waɗanda a baya akwai ƙudda waɗanda ta shiga gaba akwai mai mana akwai mai sara to sannan akwai kalbu to kalbu nan shugaban ƙasa ko kuma sarkin musulmi nan shi ka shiga ciki ko shi usman ya kasance yana ya kasa yaƙi ne haka kashi biyar ɗin nan to wannan kalbu ɗin nan suka shiga su manya to da haka takan isharar da cewa su alƙalba din nan wato iyalanta cikin kalbu suka tsaya wato suna cikin jagorori kenan wayum duna zahara sannan suna hawar da baya ma'ana suna ba mutane abubuwan hawa kyauta abubuwan hawa gare su ba komai na wayuluna al-yada suna bayar da al-yada ni'ima falamma ardad dahadu daharul a'bada lokacin da addaharu zamani arda ya halakar da al-a'bada mataimaka wa faja'a yan musibantar bil jawarihi da gabubba tana nuhin yaranta da masu yi masa hidima al-akbara waɗanda an toci wan kalaba zaharan abin ya juye baya libanin ga ciki an kabbe shi naban nazir wato mai duba na baya yi tumbi wajafa alhajibu shamaki wajafa ya kaurace duk da waɗanda an masu gadin ta masu yi mata shamaki duk sun kaura wa zahabatil ainu wato kuɗi sun ka tahiyar su wa fuqiratir rahatu an karatu hutu wa salada zandu ƙastu ya yi sanci wato ya ƙita shi ya dalle shi wa hanatil yaminu dama ta yi rauni wa da al yasaru hagu ta tozarta wa banatil maratiqu masu tausayawa sun kan santa walan yabqa lana saniyatun wala na saniyatun mai wato dabba wanda aka ce masa niyya wato ita ce mata ashiya daga cikin dabbobi walan yabqa yanzu wala na gare mu wala na ba haka nan mai daga ومزيغ بر العيش تنسد العيش رايوة الأخضر ميكوري إخبر يكو رقورة المحبوب أدنسو الأصفر ميفتح فتح كناية نارد كتبي وزور يتاكرة إسوة في يومي الأبيض جيلي ناوند أفضلي إسوة تكون بكي وبيض سعودية الأسود جيهن كي ناوند أفضلي وبيض شيكم يخوني دخور قرح حتى رسالي الأدو الأزرق حسيد الأدو مكي al'azrab mai tsananin tsiyayya rasa ya tausaya ni gare ka ko ranar da duk matsiyar zai yana tausayi to mai tsananin tsiyayya to rana ta baci tace sai ka habbaza al-mautul ahmar ina ma ga wato mutuwa wadda al-ahmar ja habbaza ta su wato kashe mutum da takobi shi aka ce ba al-mautul ahmar wati liman tarawna kuma waɗanda da kuka gani ga sunan biye biye ainuhu idanun idanunsa furaruhu shine ajjara basu da kun kalli idanun shi kun san akwai akwai akwai matsala shi kana ganin alamar yunwa ce wa tarjumanuhu abinda tafinta ne mai fassara ma yanayin da yake ciki shine istiraruhu ramar da suke ciki kujibar da sun ka kanjare kusuwa kololuwar buryati abin da dan ahadihim dayan su surgatu ki samu dan guntun ga ma ya hakuri ya samu ɗan guntun zagayen mata. Wa kusara matuƙar umniyati ji guri ne, ƙololo guri ne na ƙarshe burtata shi samu ɗan bargon da zai lulluɓe ciki ne, zuwarjin sani. Hukuntu na kasance a alaiku na yi rantsuwa Allah arzulal hurra, cewa ba zan watsa ‘yanci na ba, illa lil hurri sai ga wanda Allah. Walau an yi dukura ko zan mutu min abdur saboda wahala. wakad najat mil qaruna to haƙiƙa rayuwata ta gana da ni ta faɗa min ta yin asiri bi an tuje da inda kuma mu'uciya lalle ana samun su makoda wa azalat ni firasatu al-hawbai firasatu wato firasa hankali da wayo na al-hawbai wato rayuwa wa azalat ni ta sanar san bi annakum cewa haƙiƙa ku haƙiƙa ku ya na biyu ku an maɓuɓɓuga alhida da kyauta. Fanaddar Allah ra'a Allah shi ni'imtar da fuskan mutumin da a barra ya farrantar da ƙasan yi rantsuwa. Wata daga ya gaskantar da tawassuli lurar kasawa da son gara kai. Wani zara ya yi dubi ilayya zuwa gare ni bi ainin da igiya wadda ya ƙuzi hal jumudu. Rowa tana sa ma wannan igiya kwanso. Wani ƙarfi hal judu kyauta kuma tana ɗebe mata kwanso. a yankace yuqzi yana sa kwanto yuqzi shi kuma shi na ɗaya kwanto qala al-harith ibn hammam harith ibn hammam yace fahimna wato sai mun ka rubi libara'at saboda ban sha'awar ibaratiha ibarar gata ta wa mu da kuma ta hada hadan isti'aratiha isti'aro da dalala wa qulna laha mun kace mata qadfa tana kalamu hakika magana gata ce tana da jin rai tana fitina fa kaifa ilhamuki to ya saka kiga ainihin waka yake fa qalat sai tace ufajjiru sahara ina bulbular da walalin dutse in sa shi amar ruwa wala fakar ko ba na faɗa don alfahari ba fa kulna mun kace in ja'altina in ke sanya mu min ruwa take daga masu ruwaya ki lam nafal fa za mu yi ruwa mu wasa fa qala sai ta ce la uriyannakum awwalan sha'ari to zan fara fara muku sha'ari alama ta awwalan tun farko ka ثم سألنا لا أروينكم سماء الرؤيتم أشعاري وقوتي فأبرزت سيتفين الجرودنا هنور ريجا درك رودنا درك واتون هنور ريجا واتون دريسين وند أدتوك جيس أوهم هنور ريجا الجيش وبرزت تبين الدرجة تبين أجوز أوهوا درد دبيسين ودى أمايشا وأنشأ سيتخوارا تقول سناشيوا أشكو إلى الله اشتكاء المريد ريب الزمان المتعد البغيض يا قوم إني من أناس غنوا دهرا وجفن الدهر عنهم غضيب فخارهم ليس له دافع وسيتهم بين الورى مستفيد كانوا إذا ما نزعة أعوزت في السنة الشهباء روضا حرير يشب للسارين نيرانهم ويطعمون الضيف لحما غريب tace a shku ina kai ƙara ilallahi zuwa ga Allah ishtika irin koken almari da marar lafiya to ina kai koken raiba kokon sun azzamani zamani almutaaddi mai ketar iyaka mai shishi albaghir abin kyama ya qaumi ya ku mutane na inni haqiqani min unasin ina cikin wasu mutane waɗanda waɗannan mutanen ganu sun wadatu mawadata ne tauri daharan tsawon zamani sun kasance cikin wadata wajafun kwarhin idanun addahar zamani gari da hulɗaɗɗe na da su lokacin nan zamani da wayoyin su ba zaman ce da su fakharuhum alfaharin su laysa lahu da'in babu mai tuni suna da alfaharin da bai tuwa wasituhum shaharar su da daukaka sunan su mustafidun mai zubana mai gungula na bayan wara tsakanin talakai sun shahara kowa ya san su kanu sun kasance izamanu atin indan makiyaya a'wazat tagagara wato yanzu an shiga cikin hurri duk da nasu cikin shekara a shaba'i mai wacewa ta shekara fari kenan to sun kasance raudan fadama ce a rida wato mai saukin gida mai daɗin zama shabbu ana hasani ranuhun wata itan su lissayi ne ga masu tafiyar dare al'adar laraba kenan in suna da wadata to cikin dare sai a kunna wuta duk wanda bakon da ya ga wutan nan ya san akwai abinci wannan sai to dai ya ci wa yutimuna sai kuma suna ciyar da bako lahaman nama gariban kafin sabon nama ba kwanan ne ba ma ba ta jarun lahum sariban makwabci bai kwana da yunwa lahum gare shi wala li raw'in ko kuma shi kwana da ainihin kirkita tara tara kala wanda zai cewa halal jarid dun al qarib wato al jarid ma qura hala ya hana dun al qarib kuma bayan waka wani misali na da suke bugawa rana cikin wani mutum da ya shiga cikin wata masiba فغيبت منهم صروف الردى surufu jujjuyawa an rada halaka faghayyadat sai ta kohar da bihara judin gulajen baiwa minhum da gare su nam na kalhabu mun zaci tafiru tana fakewa waɗannan gulajen da wa udi'at minhum budunus sara wa udi'at an aza budunus sara cikkunan kasa minhum da gare su wato surra su kenan usu da sakokin attahani kumashi wa usata da kuma likitocin almaridi maras lafiya فمحللي بعد المدايا المدا أجل لو كايانا المدا بي بعد المدايا باين دور أبوه هوا غران راقم ما غران ما تلوك كايا أما ينزل بينا نك أبا كايانا إن أبا جكاتا إن جنسي وموطني مسوكينا الحبيب راجي بعد الإفاء باين دور ستلو مك هوا أكون نوتا أنا جيتا تاجي أما ينزل لنا كوما شكر راجينا بوي وأفرسي أنت أكونا ما تأتي باسو takaitawa ta tafi suna kai karar bosan tsanani da mugun yanayi lahu gare shi kulle wani a cikin kowane yini wani lin mai walkawa idza da alqanitu idan mai ibada yana addu'a fi lailihi a cikin dare ne yana roƙon maula ko ubangiji ne su ma na dahu za su roƙi nasu ubangiji da dan inda hawaye ya fi wanda ke zuba suna cewa ya razikan na'adi ya mai azzurta kakon hankaka fi ushiri a cikin shekara saboda an ce shi an kasa in yayi kwai sai shi kenan in yayi kwai zai fito fari amma wato in ya kankace sai dan ya fito fari ya fito su kuma kaga hanta ka fata dole sai shi ya sai su bar shi nan sai zan ya bude baki ne Allah yana aiko wani kuda na shiga cikin baki suna shiga cikin baki har haka yake yi sai ya cika kwana bakwai sai shi baki shi kuma baki ya kowa baki daga sai su kuma uwaye na sai su dawo amma in yana fara nan take su kai da shi za su so ne to shi ne wallahi ya cika sa shi kusa shi ne ya razukan la'ali ya mai azzarta cakon hankaka shi shi a cikin shekatai wa jabir al'azmi ya mai karya wato mai dora al'azmi kashi alkasiri wanda aka karyayye almahidi wanda ya kare bayan an dora shi an dora kare mai dora karya kare ta kare an koma karya ta sannan ya dora to ya ubangiji mai wannan sifa a tihlana ka kaddaro muna Allahumma ya ubangiji man wannan da shike irruhu mutunci ne na kiyon farantacce na rahidun wankakke na min da nasu daga dauda azzani da shi ya ushidu shi bi tinara wuta alju'i yunwa Allah da kare mu da shi dauke mana yunwa walau bi mazkatin koda da ko horo horo na min hazirin daga kadadden nono wato hazirin kwanannen nono au mahilin ko kuma kadadde nonon da yayi yami ko kuma wanda an ka kade halfatan shin ko akwai saurayi ya kashifu wanda zai yaye mana bahun abin da ya fuskan waɗanga yara wayar na mushiri ban ta shukura godiya a da mai tsawo al'ari da mai faɗi ko wallazi ina rantsuwa da wannan da annawashi kware kwaɗi wato gosuna ta anu take kaskantar da kai lahu gare shi yau ranar da wujuhul jam'i huskokin taro sudun za su zamba baki yau mata bayar da wujuhun wata kwarta wujuhun wazizin wasu kuma su zan farfaru to ina rantsuwa da ubangiji laulahun ba don waɗanda yara ba dan tabbulu sahabin da ke nan fuskata ba zai bayyana ba ni gare ni wala ta sabtai da ba zan gitta ba lazmi ga waka tsara alƙayin da waka waka qala rawi mai ruwa ya ce fa wallahi na rance da Allah laqad sabta al haqiqa ta ce ta a ashara ushur sirr al qulubi zakata bi abiyatiha da kanta ta kame zuciyar kowa wastakhrajat dole sabbi hitar da khabaya boyayyan aljihu aljihu dole kowa ya sa annu aljihu da ya hito da alal ya tsore hatta hasida man wannan da dinihu al'ada sai al'intiya ruwa ma haka ne wata kaiwa man wannan da lam takallu ba ta ga sunayya ta ku shina nishadi wato warta sai ka ga nishadi ne wanda haka maka falam mas'au ama jaybuha tibra lokacin da aljihun ta cika yayi tankil da tibran ta ma ta azurha wa aulaha kullum min nadirran kowane ɗaya da gare mu ya ba ta alheri ta wallafa ta fara ba ita juya ya fi hal asasir ɗan yara ƙanana suna jere ita wa fuha alhali bakinta fagirun buɗe ki ni shukr da godiya kana ta godiya bashir abbatil jama'atu sai jama'a sun kan ni kauya sun kowa yana ta hange ba da mamar da bayan wucewar ta ila sabriha zuwa ga jarabata litabluwa don jama'a su jarrabi mawaki a ma'abtar birha alheri ka a ce mamaye suka an kai an kai yaudare baka falsu lahu sai lamun ce musu jiskin baɗi da yasu asirri asiri almarmuzi abin yi maramu ramzin gabar ya buɗe kwaɗin ya gani a ciki wani hattuni zabura a ƙafu ina biya asara sawun al'ajiyu tsohuwa hattan ta har sai da ta cike ila sukin zuwa ga wata kasuwa wannan kasuwa muhtasafin ta ma ƙara bil anani da talikai cike take muktasarin dama kasuwar ta shahara ta ke bantu da zihari da matso-matso an san wannan kasuwar ana cika san gama ta sai ko tsofa ɗaya ta nuke silgumari cikin taron jama'a wan malaka sai ta sulɓuce ta sonce mina su yata daga yara al'adama da wawaye ta rabu da su sun ma'ajar sa'annan ta karkata duk luwi balin cikin yau hinta zuciya cikin gaba gani ila masjidin zuwa ga masallaci khalid wanda ayyukan ta ce babu kowa cikin masallacin nan fa amma da sai tsohuwa ta yayi aljil babu ma yayi wanda ta tasanci an niqaba niqab wa ana alhali ni albahuha ina kinkanta min khasasil badi daga kusuwa kofa wato kariyar gamu sai tsakiyar nan ta gamu ha iske khasas wa arqubu ina jiran ma ta tuzi abin da za ta bayyana suwa min alwajarin abubuwan ban mamaki ma lokacin da uhubatu shirin alkhafari wato kunya in sarafta wato alkhafari kai abin nan suna ne alfafari wannan suna ne wannan niqab din da ta boye wato in sara ta kuranye ta jari ra'aytu sai ne ga muhayya abi zaidi dukka abu zaidi ga karka bar ta bayyana fa an kai a ce tsoho na ba tsoho ta ba wannan abin kunya ya ya bayyana fahamam ku sai niyyar da an ahadima in afka in kai hari alaihi bisa gare shi li'u'annifahu domin in zarge shi alama a jira bisa ga abin da ya gudana ilaihi zuwa gare shi fasalanta sai ku abu zai tsere ya kwanta rera islin ƙa'irin rairan almutamarridina wato masu tsaurin kai kun marafa a sami daga akirata sautin almugarridina masu rera waka wa an shirya wanda fa ayattun kuɗin shirya ne rera waka yace ya laita shi'iri adahari a haɗa ilman bi qadri wa hal dana kun hagauri til kharqi am laysa yadri كم قد أمرت بنيه بحيلتي وبمكري وكم, وكم برزت بأرث عليهم وبنكري أسعد قوما بوعظ وآخرين بشئري وأستفز بخل أكلا وأكلا بخمري وتارة أنا سخر وتارة أخت سخري ولو سلكت سبيلا مألوفة طول أمري لخاب كدشي وقدشي ودام أسري وخسري فقل لمن لام هذا أذري فدونك أذري yace ya laita shi'iri kai can sani na hada hadisin zamani na a hada ilmin shin ya ce wai ilimi da kadari da ya kusan daraja ta zamanin galau wahal da ra haƙiƙa ya shin ko ya san kuna haƙiƙanin gauri zurhi na fil khatti zurhawa da ni fil khatti ga yaudara Allah sai in shin ko zamanin gabai sani ba wai wa kam kamartu banihi saboda zai yawa ni karin jayat banihi iyan zamani hilati da dubara ta wani mafi da makirci wa kan barattu zai yawa ne kan bayyana bi urfin da ma'ruf abin da an ka sani alaihin bisa gare shi ko bi nukudin wata ran kuma ne ko musu da abin da ba a sani ba ma'arifa ta ko na kira da ko yoshi ina bayyana musu da shi asaru ina harauta kaumin wasu mutane wa azumi wa'azi da kai wasu harauci wa akari da wasu kuma da irin da waƙe wa astafizzu akalan ina tadda hankalin wasu da hallin da giya kallu kenan da kallu akalan wasu wani lokaci kuma da hamrin da giya kallu shine giya da sallala ce ta koma kunu wa taratan wani yayi ana sahrun ni ne sahru wa taratan wani yayi kuma ukhtu sahrin kan sa uke da kama duru walau salaktu sabila da na shiga hanya wato ma'alufatan wadda an ka saba da ita tsula umri tsawon rayuwa ta lahaba kirshi da tamro na ya faɗi karanta ta na waka da shi da kuma kwano na wadama usri da matsina ya dawo ma usri da hasara ta fa kullama fa kulli man lama ka ce ma duk wanda yayi zargi ka ce mai haza uzuri to wanga shi a uzuri na ba dole ka uzuri na da kashe ka uzuri na ha sai kuma dole ya kuma qala al harith ibn hammam harith ibn hammam yace falan ma za harfi lokacin da ni tsinkaya ala jariyat amri bisa ga bayyanan al'amari ne wa badiyati da mai ban sha'awa imrihi al'amari ne mai ban mamaki wa ma zakarafa da abin da ya kawata fi shiri a cikin waka ta min min uzuri na uzuri ne alimtu sai na sa'anna shaytana hul mayida cewa shaytani ne mai tsaurin kai la yasma at-tafdid bai jan zargi ko na zarge shi bai amsa wala yasalu ba zai aikata ko illa illa ma yuridu fati abin da yanda fasanai ta sai na karkata kawai ila na karkata da ina ni kalfasuruna ila ashabi zuwa ga abokaina wa absastuhum min waqa musu iyani ganin idanuna wajamu sai sun kai zugum libe ati domin to zata aljawa in ka tuka da zaga kyauta so ta fada daidai ba wata ahadu sai sun kai alƙawari ala maharamati ajaiz bisa ga hana mutsahi kaga ya ga mutsahi ba ko ba kashi wajamu sun kai zugum alhamdulillah وعيش الستر رواقة تقول تنشيوا أشكو إلى الله اشتكاء المريب عيب الزمان المتعدي البغيض يا قوم إني من أناس غني دهرا وجفن الدهر عنه الغبيب فجاورهم ليس له دافع وصيتهم بين الوحارهم وحارهم ليس له دافع وصيتهم بين الورى مستفيد ta ce ashku ina kai koke ilallahi zuwa ga Allah ishtika irin koken almari da marar lafiya wato ina kai koken raibar zamani shine musulmi a cikin raibar zamani ina kai koken kokonton zamani almuta'addi mai shishigi albaghi da abin ki ilallahi zuwa ga Allah ishtika irin kai koken almari da marar lafiya ya kuma ya kuma mutane na ku sani ni haƙiƙa ne nan unasin ina cikin wasu mutane waɗanda ranau sun wadata zaharan matuƙar zamani tsawon zamani suna cikin wadata waje fula kurhin idanun addahari zamani gari da runtsacce na alfin da gare su lokacin zamani da bai juyo ta wajen su ba baharun alfaharin su ilai salahu da su umarcin kuɗi bai zama gare shi ba shi da sun kuɗi ba wasituhun wato kyakkyawan ambaton su shaharar su mustafidun wanda ya bungula na bainar wara tsakanin talibai kanu sun kasance iza'in dande matsatsun makiyaya a wazar ta gagara ta wuya ta fiskanaki a cikin shekara a shaba'i mai wake-wake to su za su kasance raudan wata irin kudama a mai ni'ima mai yawan kyau tushabbu ni ranuhu ana sautaitan su dani da matafiya tunda matafiya ga wuta su ya san akwai abin shi nuna saifa suna ciyar da bako lahman nama gari wanda a sabo kai ba kwanan ne nama ba ma ba ta jarun lahun makwabcinsu bai kwana sabiban shi na mai ji yunwa wala li rau'in kuma ba zai kwana cikin hirgita ba kala wanda zai cewa halal gari duna gari wato makura da miyau ya hana waka misali na aka bugawa ga asalin wani mawaki da ana haka shi sai ce halal gari دون القريب فغيرت منهم صروف الدهر وتنردا صروف مسب الردا هلك يا هلك فغيرت فقد بحار غلابين جود بيوا منهم ندى كريسي لم نخلها وأن بمزكي تبقى غيب تنافقيا تقول an aza buɗunan tsara ga cikin zaɓaɓɓen ƙasa minhum daga cikinsu an sa usgar ta hani wato zakoki na kariya wa usata da kuma likitocin almari da mara lafiya. Fa mahmilu abin ɗauka ta ba azal maɗaya bayan wato tagun ne bayan bai almaɗa shi ne baina yanzu baina shi ne ka azama kayana ina da kun kayana da kaina ba ni da taguwar da kan azama. Ba mau'ini wurina masaukina alhabidu rashi ba da laifa'i bayan da wani tafi dole. ta al'adar laraba in akwai hali da rika tudu shi kasai ba sai shi kunna in mai bukata sai shi kasai shi na in babu hali sai shi ke karkashin rashi da ta kone kinkai ne wani abu gari idza da alqanitu idan mai ibada yayi addu'a wa afruhi ko wa afruhi sako na ma ta asali ba ta takaitawa ta tafi tana kai kosan kosan tsanani da mu gare shi fi kullu yau a cikin kowane yini wa ni din mai wal idza da alqanitu idan mai ibada ya addu'a fi dai a cikin dare na na dauhu za su kira shi bidan inda hawaye ya fi da wanda ke zangwala suna cewa yara zikan na abi ya mai azzurta cakon hankaka fi rushihi a cikin shuka ta wa jabir al'azmi mai dora kashi alkasir karyayye almasiri abin karya a tashilana ya Allah ka kaddara mana man irkuhu wanda mutuncin sana kiwon marantacce na da rahirin wankacce na min darasin zanne daga daudar zali wanda zai ji ce na rarzu wata yunwa anna da gare ni walau bi mazkatin kura da farau farau ne min hazirin daga kaɗaɗɗen nono wato nono mai yani shine hazirin au mahirin ko kuma kaɗaɗɗen nono wanda an kaɗe da mu'amala ne albatan ko akwai saurayi cikin ku ya ci ku da zuriya ya mana don abin da ya sauka musu waya ga namun shukura ribaci goriya a kabila mai tsawo al'adila mai haɗi da wallazi ina rantsuwa da wannan da annawa ci kware kuɗi ta anu take kaskata kan talafu gare shi yau ma ranar ta wujudu fuskokin aljam'i taro shi dungan bakkuna wa bibin da farfaru laulamun ba don su ba ba sarhatun wato jihin huska lamsun da bata bayyana ba ji gare wala ta faddaitu da ba zan gitta ba da nazmin kalili domin tsara waka قال الراوي من رواية والله نارا إلى الله لقد صدعت حقيقة تاج أشار القلوب إشوف شر رمز قادة بأبيات هذا بيت الشنطة واستخرج السابق لها بايا بوين الجوز الجسد حتى هدين ونن دين في أجيئات الانتياح بعد بيوا ما حاي ما بيوا من لم تقل هو وند بقدرتي شذا يرتاه شنا نشائي برفتها تبي وتورتا حيين نشائي من جهاد ما بيوا فلم نفع وعم جيبها لوكة الجوز كبرا لتمز زيناريا وأولاها كل منا قوة إذا فريم يبات درا الجيل تولت في تبار بايا يسدوها الأبداغ وكان كان يارسنا بيريدا وكوها الهالي باكين تفاغر واتن شنابو إيه يشكر دبوريا ذا الله فشر أبت الجماعة سي جماعة كميك ويا بعد ممرها باين شو يوتا إلى صبرها زوا جرباتا لتبلو دوزن تجربي don ta san mawaƙi amma an kabbin riha alherinta ka ake mabuɗi ɗaya fa kafaltu lahum ni kuma sai na lamunce musu in ji harisu biskin baɗi sirri da ya su asiri almamuzi a zan waran wani hattu na jabura a ƙafu ina bibiya asarar ajiyu sawun tsohuwa hattan ta sai da ta suke ila su zuwa ga wata kasuwa wannan kasuwa mu'tafasin ta ma ƙara ta cika bil anami da jama'a wata mai hada-hada muktasasin dama ka so ke bantatta ce duk zihani da masu masu an santa na tsohon kasuwa don gama ta sai san nauce filgomari a cikin jama'a wamman latasassanci mina su yadda daga yara al'amari wawaye sun ma'ajar sa'annan ta karkata ji kulu balin da yohintattar zuciya ila masjidin zuwa ga masallaci khalin yohintacce wanda babu kowa a ciki فأمادت الجلباب في تبقصت تمايا ونجت النقاب تسفنشي نقاب وأنا الهاليني المغوى إلى تنكاية من خساس الغابي daga kusurwa koha kan gabu ɗaya da kusurwa da tana aikin wa arkubu ina kallon mata tubji abin da za ta bayyana wa mana tsajabi da abin ban mamaki falamma lokacin da uhubar su tattalin wato alhafari kunya in ta tabguda wato tabguda tattahi ra'aytu sai ni ga muhayya abi zaid wato magana abi zaid shugabatul khafal tattalin kunya ma'ana niqab niqab din shi shiga min abin da ke kare kunya to sai ni ga muhayya abi zaid fuska abu zaid ka fara ha bayyana fahimun sai ni ya bi an ahaduma alayhi in kai mishi dauki wato da fahimtar domin in zarge shi alama a jira ilaihi ta ga abin da ya gudana zuwa gare shi wasu lanka sai ya yi rairan wasu lanka a irin rairan ɗin almusamman rigi da masu kankara ɗin tawaye sun marafa a tsanin daga asirata mutajarribi da sautin almukarribi na masu ranta mawaka wanda fa a sai tuntuɗin shi da suna yi rawa ya laita shi iri a hari a haɗa ilimin duka da ya laida shi ibu kai sun san nuna adam ya rishi za mu nuna an haɗa irin ya ce wa ibu da ƙabilu daraja ka an da rashin kira farkon hakikalin gauri zurhin hankali na filhar da yaudara an laita bi ko bai sani ba kam kad kamar ku bane zai yawa nake rinjayar bayanai hilaci da dubara ta mafi da makirci ka kan bararsu zai yawa nikan bayyana bi ƙurfin da alheri alaihim muka gari wanda musulmi ko kuma abinci a tsara tsawon da wa'azin mukan farauta wasu mutane da wa'azi wa akari na wasu kan umaru fi su irin da waka to asibiti su nukan tadda akalan hankalin wasu da kallin da kuni to akalan wani hankali kuma nukan tattai ne da samarin da giya a taratan wani yayi ana saharun ina zama sahau a taratan wani lokaci kuma uku saharun sai in koma da uwar saharun wanda da ya mutu sai sai mai abin umar fiya kamsa'u yake walau kalafta sabilan da na shiga hanya ma'alufatan abin sabawa dura umuri tsawon rayuwata da haɓa kirki da kyamro na ya taɗi wa ƙarfi da mafaina wa dama usuri da makina ya dawo ma wasu su da hasara fa kul liman la mahaza'u fa kul ka ce liman la ga duk wanda ke zargina domin haza uzuri ku kaji uzuri يقولون أولي إن هذا الشيء قال الحارث بن همام الحارث بن همام يأتي فلما ظهرت لو كشند نيس إنكايا على جريدة أمره تبيننا على مرمي saboda a ce da ban sha wa ɗin al'amari ne da zan mamaki وما ذكرت العلم ده كوا ذاتي في ثم قاتل من أجله من أجله أن تسمع أن الشيطان هو في الشيطان من المريد السنجاري لا يسمع السكين في كريتها ولا يفعل إلا ما يريد أن تكون سأل جميع فسنيت إمام سين كركتا الفازونا إلى أسهل وعلى أبو السيلة وأصدقه وأطعم سبياني جري إلى وجمو سيكت يسجون بدأ أجل جوائز سبو لكي زرتت kyaututtukan da sun kaba su kuka ahadu suka yi alkawari ala maharamatul ajaib bisa da hana masu sarki bauta yawa tsaki bukul